بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار back yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka da muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wallafa shehin malamin hadisi muhammad nasiruddin ابن نوح الألباني رحمة الله عليه جن كافن صلى كافن وطن أظم رمضان مكتب هوتو الله تعالى بيقدر داو مبسي يو يو ني مكداو زامن شغبا لكراتو أسنوان اللتافي لصفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من يرقون الله تعالى يبام إيكون كرنت ديدي دي. da fahimtar daidai da kuma aikata daidai ya karɓa mana dukkanin ayyukan na alkhairi da muka gabatar a watan ramadan ya kuma sanya mu cikin bayin shi yantattu waɗanda aka yantar a wannan wata mai albarka a darasin da ya gabata mun tsaya ne a salatul layl inda malam yake mana bayanai game da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokutan dare yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na yin kiyamul laili mun yi karatu mun yi bayanai game da surorin da yake karantawa da kuma irin tsawon lokacin da yake ɗauka a tsaye yana karatun alkur'ani mai girma a dukkanin waɗannan lokuta sannan muka yi bayani game da a kwana nawa ne ya kamata a ce mutum zai iya saukan alkur'ani mai girma ya karance shi gaba ɗaya tun daga farko a ƙarshe inda muka karanta hadithin abdullahi bin amr bin al-as wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai ka karanta qur'ani a cikin kowane wata idan ba idan ka yace shi yana da karfin fiye da haka yace me to shikenan ka karanta qur'ani a cikin sati daya a cikin kwana goma yace shi ya fi karfin haka aka ce yayi a kwana biyar yace shi ya fi karfin haka yana jin karsashi a jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ka karanta qur'ani a kwana uku yace wa manzo Allah kai ni fa ina jin karsashi ina ganin kamar zan iya karance shi a ƙasa da kwana uku manzo Allah yace duk mutumin da ya karance qur'ani ya sauke shi a ƙasa da kwana uku to ba zai fahimce shi ba manzo Allah yake cewa babu kasa da haka kenan yayin da mutum zai suke Qur'ani ana buƙatar mafi karanci ya ɗauki kwana uku yana yi Allah ta'ala ya datar da mu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mana bayanin cewa ga kowane mutumin da yake bautan Allah yana da wani karsashi yana da wani karsashi wanda yake da shi a yayin da yake wannan karatu na alkur'ani mai girma ko wata ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kuma gajiyawa shi yace kowane karsashi kuma yana tare da gajiyawa to duk mutumin da gajiyawar shi ya zamto ta kai shi zuwa ga aikata bid'a ko aikata sunna a aikata bid'a to lallai ko shakka babu wannan mutumin ya halaka haka nan mutumin da ya zamto gajiyawar shi kuma ta ƙare ne akan bin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to lalle wannan ya shirya abin nufi a nan shine yayin da mutum yake aikata ibada ko sallan dare da kake yi akwai lokacin da zaka ji ka gaji a madadin da ka gajin nan ka ɗan tsaya ka iyakance wannan sallan ka tsaya a haka a haka gwargwadon abin da kai ka huta sai wani ya ce a'a zai iya ci gaba yana kokari a hakan haka kuma sai kuma yana bata karatun qur'ani din ko saboda sauri ko saboda wani abu makamancin wannan to idan ya zamto mutum ya kasa tsayuwa in mutum ya tsaya a wannan lokacin ya takaita wannan sallan daren to kaga gajiyawan shi ya zamto ta kare da sunna kenan sai ya bace shi da dare amma wanda gajiyawar shi zamto ta ja mai har yana karanta qur'ani yana kusakurai yana faɗin wasu abubuwa waɗanda bacci na ɗaukan shi rabi karatu rabi bacci to kaga wannan gajiyawar shi ta kare ga bid'a ko shakka babu wannan ya halaka Allah ta'ala ya datar da mu mun tsaya ne inda malam yake mana bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallah da rako da gwargwadon ayoyi guda ɗari biyu inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk mutumin da ya sallaci sallah sallan dare da gwargwadon ayoyi ɗari biyu to Allah zai rubuta shi daga cikin bayin shi waɗanda suke masu yawan yin biyayya ga Allah فإنه يكتب من القانتين المخلصين كما تتركك الله da addini kun ji kuma mun ce wanda ya karanta aya ɗari shi kuma a sallar dare to ba za a rubuta shi daga cikin gafalallu ba mutum da yake gafalalle wanda baya yawan ambatan Allah Allah sun ya cikin bayinka waɗanda suke yawan yin bauta gare ka da kuma tsarkake ka yau za mu tashi ne a matashiya inda malai yake cewa وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثن شيء يكن كرنتا أتكون قوة ندري يكن كرنتا سورة بني إسرائيل سورة إسراء منظر الله صلى الله عليه وسلم يكن كرنتا وأن سورة أقوة دري كافين يبتشي منظر الله يكن كرنتا وأن سورة دي والزمر دكما سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم دكان وأن سوري سنا كرنت توحيدي سنا فاتا أنقالي من ظن الله صلى الله عليه وسلم لكن كرنت وأن النسب توحيدي جماعة أنقاليكو وكان يقول من ظن الله صلى الله عليه وسلم يكفن شينا سوى من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين دكان مسلم ديسل لا تسلى الدري da gwargwadon ayoyi guda ɗari Allah ba zai rubuta shi daga cikin bayansa ga falallu ba wannan hadisi ingantacce ne imamu jarimi da imamu hakim suka rawaito wannan hadisin ya inganta shi kuma imamu zahabi ya dace da shi wajen inganta wannan hadisi malam yace wa kana ahyana wani lokaci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu lokutan ya kasance ya qara'u fi kulli raka'atin qadr 50 ayatin aw akthar ya kasance yakan karanta gwargwadon ayoyi guda hamsin ko sama da haka a kowace raka ta sallan dare da yake yi wannan hadisi shi ma ingantacce ne imam bukhari da imam abi dawud suka roce wannan hadisi mala yace wa taratan wani lokaci kuma ya qara'u qadru ya ayyuhal muzammil wani lokaci manzon Allah a sallan dare yakan karanta gwargwadon ya ayyuhal muzammil ayan santa ko صوت المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا من ظن الله كان كرن تونا أفل الدري an gane ko wannan hadisin kuma ingantacce ne shi ma Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito shi da sanadi wanda yake ingantacce malam ya ci gaba da cewa wa ma kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli al-layla kullahu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bai kasance yana sallatan dare gaba ɗaya ba a ce tun daga farkon dare har ƙarshen dare manzon Allah yana yin sallah wannan ba al'ada ba ce ta manzon Allah bai kasance yana aka ta haka ba illa nadiran sai dai wani ɗan lokaci kaɗan ina fata an gane nadir kamar ɗan lokaci ɗan ƙanƙani misali a ce a cikin ɗari bai fi a samu uku ba ko biyar a cikin kashi ɗari kaga ku ga ai nadir kenan ina fa shi yasa ba a ce maka ahyanan ba ba ce maka kuma taratan ba saboda dukkanin sun fi nadiran yawan maimaituwa an gane ko to kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sallaci dare gaba daya amma sai dai wani ɗan lokaci kaɗan ɗan ƙalilan ya kasance yana aikata haka a lokacin rayuwar shi malam sai ya soke wata lamba a ƙasa ya ce rawahu muslim wa abu dawud imamu muslim da abu dawud suka rawaito wannan hadisi din qultu malam muhammad nasiruddin albani yace wa li hadha alhadith saboda wannan hadisin wa ghairihi da wasu wannan hadisi din yukrahu ihya'il layli kullahu da'iman aw ghaliban da wannan hadisin ne da yawan malamai suke cewa makaruhi ne abin ƙi ne ko kuma haramun ne mutum ya raya dare gaba ɗayan shi a koda yaushe ina fata an gane ko mafi yawan lokaci ya zamto mutum yana raya dare ne daga farkon dare har ƙarshen dare yana ibada malamai suna kyamatan wannan kuma a yawancin yaran salaf in kaji an ce yi kurahu to wannan abin ya zama mai haramun ake nufi ba wai ana makaruhi ba a wurin yaran malamin fikihu in aka ce maka za makaruhi ne shine wanda ma ma la yusabu ala ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi abinda in ka aikata shi ba za a baka lada ba sannan kuma idan da za ka aikata ba za a rubuta maka zunubi ba shine nan makaruhi a wurin malamin fikihu ko inda usuliyin an gane ko amma yawancin malamai kaji an ce makaruhi malaman hadisin ce maka abu makaruhi to haramun ake nufi jama'a an gane ko li'annahu khilaf sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam malai yace saboda wannan sabanin sunnarsa ce sabanin sunna ce ta manzon Allah صلى الله عليه وسلم ولو كان إحياء إحياء كل الليل أفضل إذن دا راي دري غبا إنش شي في لما فاته صلى الله عليه وسلم دا وني ينكي دري بي كوچي ومنزون الله صلى الله عليه وسلم فاتيا صلاتي wannan dare din gaba ɗaya shi daga farko har ƙarshe wa khayr mala yace wa khayrul huda huda muhammadin amma mafi alherin shari'a ita ce shari'an annabi muhammad صلى الله عليه وآله وسلم معنى يتي ولا تغتر بما روي عن أبي حنيفة بما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء فإنه مما لا أصل عنه لا أصل له عنه كه malam ya ce kada ka rudu da abin da ake ruwaitowa daga imam abu hanifa cewa ai ya kasance kusan shekara arba'in yana sallatin sallan asubahi da arulashi da sallan isha'i saboda tsaban ibada da jira kawai in ya fara kiyamun lili tun daga farko har ƙarshen dare yana kiyamun lili wai shi baya hutu malam ya ce kada ka rudu da masu kawo wannan labarin ya ce domin yana daga cikin abin da ba shi da asali daga wurin shi ba a taɓa samun wannan abin daga Abu Hanifa ba cewa yana aikata haka waɗanda suka rawaito wannan riwaya riwaya ce wacce mai rauni malam yace bal qala al-allamatu al-allamatu al-fayruz abadi fi ar-radd 'ala al-mu'tarab malam yace sai dai malam mai suna al-fayruz al-fayruz abadi yayi raddi akan wannan على المعترض أكون ونن المعترض مجلد نتايا شافنا أربعين لهلو أجت وهذا من جملة الأكاذيب الواضحة ونن ينادك تكن تار كريا كرر التي لا يليق نسبتها إلى الإمام والسبيدات أنا دينجنا تزوى ونن ببال الإمام نمسلين شيبا فما في هذا فضيلة تذكر malam yace a cikin wannan ai babu wata falala da ake ambata ma'ana yin wannan ba yabo bane gare shi Imam Abu Hanifa din a ce kawai wai shekarar shi arba'in yana raya dare tun daga farko har ƙarshe in yi allulan sallar isha'i to da ita yake sallar asubahi malam yace wa kana al-aula abin da yafi bi mithli hadha al-imam an ya'ti bil afdali abin da yafi dacewa ga wannan limami shine ya aikata abin da yafi dacewa shine mene ya rika yin sallah a wani lokaci na dare wani lokaci kuma in ya so mafi karancin lokaci ku ya zanto yana sallatin farkon dare har zuwa ƙarshen dare ina fata an gane sai mala yace wala shakka mala yace babu shakka anna tajdid at-tahawa li kulli salatin afdal ko shakka babu sabinta tsarki ga kowace sallah shi yafi falala ina fata an gane kowace sallah idan mutum zai yi abin da ake nufi kamar tsarki ana ce alola kowace sallah a ce idan kai mata alola shi ya fi falala sama da a ce mutum ya yi sallah biyu da alola guda ɗaya ina fata an gane wa atamma wa akmal shi ya fi wa atammu shi ya fi cika wa akmalu kuma shi ya fi cika na falala har ila yau malam yake haza إن صح أنه سهر طوال الليل أربعين سنة متوالية ما لتي wannan kenan ma fa idan har ya inganta ma cewa Imam Abu Hanifa ya raya waɗannan dare na shekaru 40 yana wannan aikin idan ma ya inganta sai a ce a to ayyin alula ga kowace sallah da mutum zai aya falala sama da wancan ya zai a ce kuma liman babban limami irin wannan a musulunci a ce kuma ya bar wancan falala ina fata an gane abinda malaka sun da mana kenan sai mala ya ci gaba da cewa wa hadha amrun bil mahali ashbahu mala yace amma wannan ya zamto korarren zance ne ma wanda ba zai taɓa yiwuwa a jingina Abu Hanifa ba shi yafi shi yafi kusa da kwatanta wa huwa min khurafati ba'd al mu'tasibin al juhal malam yace wannan fa yana ɗaya daga cikin khurafat karairai da shaci faɗi بعض المعتصبين الجهال na sashin wasu mutane masu ta'assubanci masu kabilanci mazhaba ajjuhal wanda su kuma jahilai masu tarin jahilci qaluhu fi abu hanifa wa ghairi sun dinga jingina irin waɗannan zantuttuka ga imam abu hanifa da wasu imam abu hanifa din daga cikin manya manyan limamai na musulunci malam yace wa kullu zalika makdhubun dukkan waɗannan ƙarerayi ne abin ƙaryatawa ne ƙarya ne imam abu hanifa bai taɓa shekara arba'in yana raya dare ya zamto tun daga farkon dare har ƙarshen dare da rashi da ibada ba malam yace wannan abu ƙarya ne a wannan ai da ma kai ma kasan ai in aka bin maganan ai abubuwan da za a lissafa suna da yawa yawa shi ya kawo mana abin da ya fi kusa ne shi malamin sai kawo mana cewa a to ma ana maganan cewa sallah ce mu ɗauka ma ibada yake yi to amma kuma yin tsarki ga kowace sallah ai shi falala ka canza alula shi farla sama da a ce kayi sallah da Allah guda biyu ni da ke shi ma sunna ce mai zaman kanshi idan kayi haka da an samu manzon Allah yakan yi haka ina fata an gane amma jaddada alulan da duk in kai Allah zai gafarta maka zunubanka shine ake dubawa cewa ya fi farla sama da a ce mutum ya sallaci salloli da yawa da kuma alula guda daya Allah ta'ala ya datar da mu mana yace faqad raqaba Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad lallai Abdullahi bin Khabbab bin Arad ya kasance wata rana ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kana qad shahida badaran wannan bawan Allah ya kasance ya halarci yakin badar an san Khabbab bin Arad jama'a an san wani ne Khabbab bin Arad na'am ba san shi ba ɗaya ne daga cikin bayin Allah mummune waɗanda suka musulunta a garin Makka wanda aka dinga azabtar da shi wanda sai an sanya karfe a wuta ya yi ja za a ɗauko karfin ana manna mishi a baya gaba ɗaya yadda kasan ana yin guga da ayon in ya yi zafi za a rika ɗaya fatan haka aka dinga mai a garin makka duk jikin shi ya gama soyewa sai kamfa ya ɗauke a irin wajen sahara kamfa ta ɗau zafi cikakken zafi tsakiyar rana sai a ɗauke shi a ji a kwantar da shi akan kamfan gaba ɗaya jikin shi haka zai salɗe ya lalace jikin shi wani shine khabbabun arati Allah ya kara mishi yadda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo shi kuka yana cewa ai manzon Allah ka duba irin wahalar da muke ciki mana manzon Allah wai yaushe nasaran Allah nan za ta zo ne mu huta manzon Allah yake ce mai ai kai an maka da sauki ma daga cikin mutanen da suka zo gabaninku akwai wanda idan yayi imani akan same shi ne a haƙa rami a saka shi ko kuma a zo da shi a tsugunar da shi a samu zarto a sa tsakiyar kanshi a yi ta gegirawa sai an raba shi kashi biyu wannan kashin ta nan wannan kashin ta nan ina fata an gane wannan shine khabbabu bin arati Allah ya kara mishi yadda to wannan abdullahi bin khabbab bin arati ne shi ɗa ne ga khabbab dan arat wata rana shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar wata rana yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-lailata kullaha ma'ana da zaka dauko raqaba abdullahi bin bin khabbab bin al-aratti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-lailata kullaha an gane ko yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan daren gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe wa fi lafzin a wani lafazi na hadisin fi lailatin sallaha kullaha a wani dare wanda ya sallaci wannan daren gaba ɗaya tun daga farkon daren har ƙarshen daren ya sallata yana yin sallah hatta kana ma alfajiri manzo Allah bai idin da wannan sallan ba har sai da alfajiri ya keto falamma sallama yayin da manzo Allah ya sallame wannan sallah min salatihi daga wannan sallah tasa qala lahu khabbab khabbab dan arati sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah bi abi anta wa ummi fansan uwata da ubana gare ka ya manzon Allah لقد صليت الليلة كل لقد صليت الليلة صلاة للي كاسلات وتصلى أولا درا ما رأيتك صليت نحوها بل تبقى أن كاي إرم ونن سلم كتن كتن إرم ونن با فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم يكي أجل إيه حكا يكي إنها صلاة رغب ورهب يتي للي إتونن سلم صلاة رغب ورهب صلاة تا kwaɗayi da kuma tsoro an gane ku sallah ce wanda nake na yi ta ina tsoro kuma ina kwaɗayi a cikin wannan sallah din wa inni kuma lallai ni sa'altu rabbi azza wa jalla na roki ubangiji na madaukakin sarki mabuwayi salasa khisalin wasu abubuwa guda uku wasu kyauta guda uku na roƙa Allah ta'ala ya bani fa'aqani ithnaini wa mana'ani wahida sai Allah ya bani guda biyu a cikin ababe uku da na roƙa ya hana ni guda ɗaya. Sa'altu rabbi Allah yi hulikuna bima ahlaka bihi al'umam qablana na roƙi Allah madaukakin sarki kada ya halakar da wannan al'umma tamu da irin abin da ya halakar da sauran al'ummomi kafin mu. Wa fi lafzin a wani lafazin kuma Allah yi hulika ummati bi sana cewa kada Allah ta'ala ya halakar da wannan al'ummatawa da annoba ko da wani azaba wanda yake mai gamewa gaba ɗaya za a halakar da kowa da kowa fa ha sai Allah ya bani ita wa sa'altu rabbi azza wa jalla kuma na roki ubangiji na mabuwayi madaukaki Allah yuzhira alaina aduwan min ghairina kada Allah ya daura wasu makiyan mu akan mu ta fuskan wajen yaki kasuwanci ko kuma addini gaba daya kada wasu makiyanmu ya zamto sun yi galaba a kanmu sun ci nasara a kanmu fa'aqaniha sai Allah ya bani wannan wa sa'altu rabbi sannan kuma na roki ubangiji na Allah yulbisana shi'an kada Allah ya rarraba mu mu zamto kungiya kungiya famana'aniha Allah sai ya hana ni Allahu akbar jama'a kun ji wannan shine sirrin da yasa kawai za ga addini yana ta yagewa waɗannan ƙungiyarsu daban waɗannan ƙungiyarsu daban waɗannan ƙungiyarsu daban kuma su kowa suna ganin cewa su suna kira ne akan gaskiya ina fata an gane sai dai ƙungiya ba matsala ba ce abin da ake dubawa shine aqida ba wai kana izala ba ko kana tsarika ko kana wata aqida mu'tazila shi'a a'a abin da ake dubawa shine akan wace irin aqida kake idan kana kan aqida ce ta salaf aqida ta magabata na kwarai salafus salih to wannan ko shakka babu kafira kana da aqida irin ta annabi da sahabbai kafira abin da ake riwawa kenan amma in ya zanto kungiyarka ba ta bin abin da Allah yake ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da abin da sahabbai suka rayu akai to ko shakka babu kubatattu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Yahudawa da Nasara sun kasu kashi nawa? Kashi 62. Yake kashi 72, amma al'umma da su kasu kashi nawa? 73. Manzon Allah yake kulluhum fin nari illa wahida. Dukkanin guda 72 nan dukkan su ɗan wuta ne. Illa wahida sai dai kwaya daya. Sabai suka tambaya su wane ne ya manzon Allah? Sai manzon Allah ya ce ma kana ma kana alaihi al-yawm يوم أنا وأصحابي waɗanda suka kasance suna kan irin abin da nake kai a yau ni da sahabbaina magana ta ƙare ina fata an gadi ya zanto aqidar ka bata sabawa ta annabi da sabon manzon Allah ba wa alaikum assalam na'am na'am a wannan hadisi ingantacce ne ko shakka babu sannan kuma maganin sauran kungiyoyi ka jina lissafo daga cikinsu akan sami waɗanda ba su da aƙida irin ta waɗannan mugaye mutanen ba wai kai suna ba ne misali ai misali za a ce ɗan izala ko an sake tauhidi da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai sun kuma ga ɗan izala amma ko baya bin sunnar annabi yana zuwa wajen boka kai wannan zai shiga aljanna in ya mutu akan haka wuta za shi saboda abin da yake kai sabanin abin da Allah ya ce ne sabanin abin da manzon Allah ya karantar ne wuta za shi haka nan da mutum zai ce shi dan dariƙa ne amma dukkanin wani abu na kafirci da ake dingina wa shehunne na bautan kaburbura da wasu abubuwa da wasu salatai yan jabu da ake yi duk waɗannan abubuwan yayi watsi da su bayan duniya baya yi abin da Allah ya ce a yi ya yi abin da aka ce manzon Allah ya yi ya yi kai suka ce mai dan wuta kawai daga ya ce dan kungiya kaza shi sai zama dan wuta ba zai yi ba ana duba wani irin aiki yake aikatawa kasancewan kai ka ce dan kaza ne ba shi zai baka lafiya shiga aljanna ba ko kai ne kake kan daidai ba a'a sai an duba aikin ka an gani me kake aikatawa aikace akan sami irin waɗannan an gane ko kamar misali mai ɗauki misali duk mutumin da ke da addinin shi an ci misali shi an ci addini ne mai zaman kanshi ba musulunci bane an gane ko kada ka taba ce jingina wai ai to ai suna sallah sallah wannan su ta su can ta matse musu sallan su daban sallan mu ma daban dan ba irin wannan sallan da muke karantawa ta annabi suke yi ba salatin da kake yi ba irin salatin suke yi ba qur'ani da kake karantawa ba irin qur'ani da kake karantawa suke karantawa ba suna da nasu ina fata an gane duk waɗannan abubuwan to misali wanda yake addinin shi'anci daga cikin shi'an akwai waɗanda duk abubuwan na kafirci ba sa yi ba sa rage sahabbai akwai su wannan shi'an ba sa tawilin sifofin Allah ba sa cewa Allah yana ko ina kuma komai Allah ne ina fata an gane ba sa cewa Allah yana shiga wata irin sifa ta ɗan samari Allah wai ya zama saurayi ya shigo cikin duniya shi ma ya zai ga me ake yi aqida ta albadala in shi suna da ita ina fata an gane akwai littafin da na karanta wanda wani dan shi ake maganin cewa wai Allah da kanshi yakan zama a'udhu billah wai yakan zama dan saurayi sai je shiga kabarin Husaini ya je ya zauna suna hira to ka ko saka babu mai irin wannan aqidar dama wa zai kula shi kamar yan shi'a zaidiya ba sa bagin sahabbai abin da suke cewa kawai shine ah su ba sa tawili tofin Allah abin da suke cewa shine kawai tsakanin Usman da Ali suna ganin cewa Ali shi ya fi cancantan ya zama khalifa kafin Usman amma ba sa inkarin Abubakar ba sa inkarin Umar shi ma Usman din ba sa inkari sun ce Ali ne da ya kamata amma tun da ya riga yi wannan to ba damuwa to ka ga wannan wani laifi suka yi da za a ce sun fita daga musulunci babu amma mutumin da ke da aqidar cewa kawai ai shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril ne ya kuskure saboda kama da suke da shida sai na ali kama hankaka da hankaka shi yasa sai mala'ika jibril ya kuskure ya zo ba manzon Allah manzanci wannan yana daga ɗaya daga cikin aqidatu rafida al-ithna ashariya an gane ko a'a ai abin ya bijiro ne ka gane saboda muna magana ne ai wannan Allah yulbisana shi'an kada Allah ya rarraba mu zamto kungiyoyi kungiyoyi ina fata an gane to jingina kanka da wata kungiya sai dai kai kokari ka jingina kanka a wata kungiya wacce ta fi kusa da daidai sama da a ce ta fi kusa da kuskure shi yafi alkhairi gare ka shi yafi alkhairi ko mutane ya fi gane cewa to ai wanda yake da aqida kaza ba shi da aqida kaza ta kuskure ba shi da kaza ta kuskure ba shi da kaza ta kuskure amma wanda yake yana aqida kaza ko da baya yi ana mai hasashen wata rana ya iya yi wani abu ya rinjaye shi ina fata an gane domin rayayyen mutum ba abin amince masa bane Abdullahi dan Abbas yana cewa dukkanin wanda zai yi koyi da wani to yi koyi da wanda ya riga ya mutu yace domin rayayye ba amince mishi kun gane maganan kuwa wanda duk zai koyi ya koyi addini ya koyi da ya koyi koyi da wanda ya riga ya mutu wanda kowa ya tabbatar da cewa wannan mutumin kirki ne kuma akan gaskiya ya mutu to ya koyi da shi amma kada ya yi koyi da wanda yake raye kawai dan kaga mutum ya aikata aikin alheri ka ce kai za ka yi koyi da shi wata ran zai iya buɗewa tunda dai ai rayuwa ta kare ba tunda Allah ya ce fa wallahi allazi fa wallahi allazi la ilaha ghayru inna menene آمنين إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها لأنكم تأتي إرنان الجنة har sai ya zamto tsakanin shi da mutuwan zira'i daya ma'ana mutuwa ce kawai ta rage mai mutu shiga aljanna kawai sai littafi ya rinjaye shi dama ta rubuta da mutane fa ya'malu bi amali ahli nar sai ya aiki irin da ɗan wuta fa yadkhulaha kuma sai shiga wutan ina fata an gane akwai wanda kuma a rayuwar shi dan ta'adda ne an san shi kawai dan ta'adda ne kamar rayuwa mu dauki rayuwar sahabbai Umar dan Khattab ai kowa san shi kaura ne su ne kaurayen garin Makka ƙarya ne in ka zo da kuɗi za a kwace a maka duk abin da za a yi ma in sun ga dama saboda haka da musulunci ya zo fa suka shiga musulunci sai suka me suka juye kuma suka zamto su ne nan manya a musulunci kaga shi abin abishi ne amma da kafiri ne a baya mushriki ne yana bauta wa gumaka ne amma daga baya ya zo musulunci Allah ya shiryar da shi ya karɓi musulunci kuma Allah ya ɗaukaka musulunci nan da shi ya sai zama mene ya zama abin koyi yanzu ka tashi kai tsaye za ka yi koyi sai ka ci kai kowa yana kowa yana sha'awar mala abakan hamuzumi jama'a ba a yi kowa yana shak kowa bai shakkan ya mutu akan irin abin da malam Abubakar Hamad Gumi Allah ya ji kanshi yake kai kowa baya shayin ya mutu akan irin abin da malam Ja'far Mahmud Adam ya rasu akai ina fata an gane amma yanzu wani malami na kasa da muke shi na izala ko za a ce daga cikin malaman salafiya wanda zaka ce kana koyi da shi ɗari bisa ɗari kuma ka aminta mai babu saboda mai abin riga ya mutu ba jama'a an gane kuwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Dimashqi lokacin da ya rasu Ibn Al-Qayyim yake faɗa mai ɗan bid'a na wancan lokaci yake ce musu tsakanin mu da ku ranar jana'iza ne ranar jana'iza ne ake gane wane ne ya mutu ku ɗan bid'a mutum zai mutu kaga ma mutanen da suke je min sallan ma ɗaiɗaiku ne kuma ba mutane bane ma masu tauhidi ba wasu bace amma ka zo ka ga wanda suka zo sallan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sallah uku aka yi mata an mata sallah a nan kal'atu dimashq nan gidan birnin da ya mutu na dimashq sham an yi ba a san iyaka mutane suka mai sallah ba sannan an mai sallah kuma a cikin garin masallacin dimashq sham sannan na manta ɗayan wurin wurare kusan uku aka mai sallah saboda tsaba mutanen sun yi tururuwan da wurin ma da zai ɗauke su ma ba zai ɗauke su ba a tarihin musulunci ba taɓa yin mutumin da ya samu yawan mutane a wurin sallan jana'iza kamar shekul islam ibn taymiyyah al-harrani al-dimashqi rahmatullahi alayhi ina fata an gane to kenan yayin da zaka jingina kanka daga wata kungiya sai ka jingina kanka da waɗanda suka fi kusa da bin sunna bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka kai tutiya da kungiyanci mu ai yan kaza a'a me kake kai me kake kai shi ake dubawa saboda sahabbai ba su izala ba ba su dariƙa ba misali ba su ji wata kungiya ba haka ne ƙungiyarsa kawai shine Allah ya ce eh mun ji sami'na wa ata'na manzo Allah ya ce ayi sami'na wa ata'na to kai ba kai kamata ka zama ko da kana jingina kanka ga wata ƙungiya ba laifi bane ka jingina kanka ga wata ƙungiya amma ya zamto abin da kake kai dai kada ya zamto ya saba wa abin da Allah ya saukar ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saukar Allah ya sa mun gane to jama'a kun ji wannan hadisi kuma ingantacce ne Imam Nasa'i da imamu ahmad da tabarani ya ruwaito shi kuma imamu tirmidhi ya inganta wannan hadisi mala yace wa qama laylatun ko wa qama laylatan bi ayatin yurajjiduha hatta asbaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi qiyamul layl da aya kwaya ɗaya tal yana ta maimaita wannan ayin yana ta maimaita ta wahiya wannan aya ita ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim haka manzon Allah yake ta maimaita wannan aya har lokacin gama kiyamul layl shi da ayan nan kwaya ɗaya tal tun da ya gama صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا فاكر أنت إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور إنك أنت العزيز الحكيم هكا يتميم يتولى أنت سورة المائدة أنغانيكو ينا تميم يتولى آية بها يركع da ita ce ruku'i wa biha yasjudu da ita yake yin sujada wa biha yad'u da kuma ita yake yin addu'a ma'ana duk raka'ar da zai yi wannan ayar ka yake karantawa ya ta maimaita ta sannan ya ruku'i ya sujada kuma ya roki Allah a cikin sallar shi falamma asbaha yayin da manzon Allah ya wayi gari qala lahu abu dharr radiyallahu anhu abi dharr al-ghifari Allah ya kara masa yadda ya ce wa manzon Allah ya rasulullah ya manzon Allah ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت منظر الله بك بوشي بك أنا كرنت ونن آير كنا تكرنت ونن آير حسيد قرية واي آية الفجر يجيتو تركع بها كان يركو إلى إتا وتسجد بها كان ينسجد إلى إتا وتدعو بها كما كان ينأدعى إلى إتا وقد علمك الله القرآن كله alhali kuma Allah ya sanar da kai alƙur'anin nan gaba ɗayan shi tun daga farko har ƙarshe sai ma yace law fa'ala hadha ba'duna lawajadna alayhi lawajadna alayhi yanzu da ɗayan mu zai aikata kamar inda ka aikata din nan akwai laifi akan shi ina fata an gane akwai wani laifi da zai iya samu qala sai yace inni sa'altu rabbi azza wa jalla shafa'ata li ummati yace yace wa amsar da ya bai wa abu zarin da zifari yake cewa da shi lallai na roƙi ubangiji na azza wa jalla mabuwayi maɗaukaci ash-shafa'a na roƙe shi ya bani ceto na ran tashi alƙiyama fa a'taniha sai Allah ya bani wannan ceton ya zanto zan ceci al'umma ta ran tashi alƙiyama shafa'atul umma wa hiya na'ilatun insha Allah liman la yushriku billahi shay'a lalle wannan ceton da zan yi na ranar tashi alƙiyama tana nan samammiya ce ga dukkanin mutumin da ya mutu baya hada Allah da wani auren bauta ga duk mutumin da baya shirka shi kadai zai shiga cetar annabi Muhammadu amma duk mai dubbu wai da sunan malanta duk mai tsafi da sunan malanta a rubuta kaza a rubuta kaza allan karfe ayi kaza ayi kaza ayi kaza duk wani abu da ka sani a ce a je a nemo saiwan kaza a nemo kaza a hada maganin kasuwa duk wannan abubuwan da ake shirka wallahi tallahi in kana yin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai cika ba har tashar kiyama irin su ne waɗanda za ga sun mutu da sunan la ilaha illallah suna faɗi amma ko ba musulmai bane saboda mene manzon Allah cewa yayi ma ba ma aikin bokancin ba aikin bokanci dama manzon Allah ya faɗa cewa kafirci ne sannan kuma wanda ma ya je wajen bokan ya yarda da abin da bokan ya faɗa mai shi ma arne ne arne irin fir'aun da hamana jama'a an gane ko kaka ɗauka wai an ce shi yasa na cewa irin fir'auna da hamana kada ka ɗauka wai a'a shi na shi kafircin wani ɗan ƙaramin kafirci ne kafirci ba shi da kaɗan eh da kafircin fir'auna da hamana da kafircin wannan duk kafircin su ɗaya ne ina fata an gane to wannan ceton da manzon Allah zai yi matukar dai ka mutu baka hada Allah da wani auren bauta wallahi zaka same ta manzon Allah gashi ne ya ce wahiya na'ilatun insha Allah liman la yushriku billahi shay'a ai samammiya ce ga dukkanin mutumin da bai taba hada Allah da wani a auren bauta shirkan nan tana shiga cikin abubuwa da yawa wanda insha Allah ta'ala ba mamaki in mun gama karatun littafin nan kuma littafin tauhidi zamu sa kuma har ila yau insha Allah ta'ala akwai littafin da zamu sa na tarihi wanda ya kamata a wayar da al'umma kai musamman abin da ya shafi tarihin musulunci amma ba gaba ɗaya ba daga rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin da aka kashe al-Husayn bin Ali bin Abi Talib Allah ya kara mishi yadda kenan tun daga rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har shekara 61 bayan hijira insha Allah ta'ala za mu sanya shi a wannan masallacin kuma za mu karanta shi tun daga farko har ƙarshe jama'a mu zo mu ji ya tarihi menene ya faru a tarihi za ku ji wasu suna ta ƙarerai a ce sahabi wani yayi kaza matar manzon Allah ta yi kaza ƙarerai kala kala za mu zo duk za ku zo ku ji a wannan karatu insha Allah ta'ala muna sa rai insha Allah ta'ala za su yi wannan littafi din kuma za mu karanta bi idnillahi ta'ala Allah kaddara kai mu wannan lokaci ka ba mu ikon kuma karanta daidai da aka ta daidai shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa Mu'adh dan Jabal da ya goya shi a bayan jaki a tadri ma haqqullahi ala ibad shin ka san haƙƙin Allah akan bayi wa ma haqqul ibadi ala Allah kuma ka san me haƙƙin bayi akan Allah Mu'adh dan Jabal yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah madaukakin sarki da manzansa su suka fi sani yace haqqullahi ala ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta wa Allah ba tare da sun hada shi da komai a cikin bauta ba wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin bayi kuma akan Allah Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a shine Allah ya yi alƙawarin ba zai azabta da dukkanin wanda bai hada shi da kowa ba a wurin bauta Mawatsin Jabal ya ce a'a manzon Allah afala ubashirun nas bana wa mutane bana wa mutane bishara da wannan da wannan garabasa ba manzon Allah ya ce la tubashshiruhum fayattakilu kada kai musu bishara sai sai su rashi su yin aiki sai su kankance gaba daya sun ci wato tunda ne mutum ma yana tauhidi ma wani aiki kuma zai yi kamar da wani sahabi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah manzon Allah ya ce kowanne mutum da ka ganshi an halice shi a duniyan nan an kaddara mai gwargwadon aikin da zai yi kuma an kaddara mai dan wuta ne shi ko dan aljanna ha so an tsabe to manzo Allah me amfani aiki da muke yi kuma ai ina ganin mu je ne aiki kawai sai a manzo Allah yake a a ai ba za ka je ne aiki ba fa kullun muyassarun lima khuliqa la kowane ɗaya daga cikin daga cikin mutane da ka ganshi an sauwake mai abin da aka halicce shi dan shi idan kai dan aljanna ne Allah ya sauƙaƙe maka bauta ka zauna kai koyi addini ka bauta wa Allah ka mutu kana musulmi shi kuma fajiri da kafiri Allah sai ya sauƙi na hanyar kafirci shi kafirci mai sauƙi ne a wurin shi kai idan wani ya aikata sai ga hankali ka biya dubu ya tashi kana ganin kai la hawla wala quwwata illa billah wani ya halaka yanzu wani ne yake aikata iri kaza ka kwana ba kai bacci ba saboda tsaban takaici da tunanin matsalolin da yake ciki amma shi yana ganin shi ba wannan fa shine fa cin riban shi fa duniya da kiyaman gaba daya to fa kullun muyassarun lima khuliqa kowane ɗaya daga cikin mutane an sauwaƙe mai abin da aka halicce shi dan shi jama'a an gane ko shi yasa jama'a tauhidin nan yana da matukar muhimmanci al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin shi ad-da'u wad-dawa ko littafin da aka fi sani al-jawab al-kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i ash-shafi yayi bayani akan shirka da illolin shirka abubuwan da shirka ma ke shiga cikin su wallahi idan ka ji kai kanka sai ka tsani kanka na ka san cewa kai kanka ma da kake ganin kai ahlus sunna ne wallahi baka sha ba hatta al akwai sauran aiki domin shirka na shiga hata a cikin soyayya soyayyar raka mutum tsakanin kai da shi shirka na shiga ciki shirka na shiga cikin soyayya da kake wa malaminka shirka na shiga cikin biyayya da za ka yi wa malaminka ko mahaifinka wai Allah ka tsare mu wallahi jama'a sai an zo an karanta tauhidin nan jama'a an yi wa mutane bayani kwarai da gaske saboda kowa ya fahimci ina ya dosa domin wani yana aikata wani shi bai san me yake yi ba bawan Allah yana ganin shi kullum alkhairi yake aikatawa alhalin kuma aka san haka yake aiwatarwa jama'a shi yasa wallahi mu dawwam mu dimanci zuwa makaranta mu dimanci zuwa inda ake yin karatu in baka je wajen da ake yin karatu ba kai alkhairi gaba ɗayan ka a rayuwanka yanzu duk abubuwan da muke faɗa wanda bai zo masallaci ba ko wanda su gaba ta kai bai san abin da aka faɗa ba kuma wani kila bai taba ji ba amma shi ba abin da ya mai zafi abin da ya damu shi ya tuwo ya za a tashi a daura murhu ya za a samu a ci ya za tun da safe yana ta nema ne har dare har lokacin bacci ya in ya je kwanta kamar mushe sai kuma asubahi ta yi in aka tun safa za a dawo sai dare salloli a ta haɗawa kun ga wannan wasu kaba akwai hasara mai yawa a cikin rayuwar shi ba sai lokacin karanta qur'ani ba sai lokacin koyon addini ba sai lokacin zama ya zikiri ba sai lokacin kaza da kaza da kaza Allah ka raba mana irin wannan rayuwa ka raba mu talauci an gane ko wannan kenan da ya tambaye shi yake cewa akwai laifi akai ina yake cewa to ka gani babu laifi amma dai na roki Allah kaza da kaza Allah ya bani kaza kuma Allah ta'ala bai bani kaza ba wannan hadisi shi ma ingantacce ne Imam nasai da Ibn Khuzaimah da Imam Ahmad da Ibn Nasr da Imam Al-Hakim kuma ya inganta wannan hadisin sannan kuma Imam Zahabi ya dace da shi wajen inganta wannan hadisi din wa qala lahu rajulun wani mutum ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya manzon Allah inna li jaran yaqumu al-laila lallai ni ina da wani makoci wanda yake yin tsayuwar dare wala yaqra'u illa qul huwallahu ahad amma idan ya zo yin tsayuwar daren nan baya karanta kowace sura ta qul huwallahu ahad kadai yuraddiduha la yazidu alaiha zai ta maimaita qul huwallahu nan ba zai ƙara komai akan ta ba ka annahu yuqalliluha kai ka ce ma yana takaice ta ne kamar ita ce kadai sura a cikin qur'ani fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya da abincin Allah tabbata a gare shi yake da shi wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa innaha la ta'jilu thuluthal qur'an lalle ita qul wallahu tana daidai da ɗaya bisa ukun qur'ani girman suran da darajanta a wurin Allah tana daidai da ɗaya bisa uku na ƙur'ani saboda girman tauhidi suke ɗauke da shi ba mun karanta ba a baya wani wanda in ya zo sallah kullum sai ya ƙara ƙulhuwar lahu yan uwan shi sahabbai suka ce mai kai malamu ba za mu yadda ba ko dai ka daina wannan kuka je neman limanci ce a to sai dai in daina to kuma ya fi koyar ƙur'ani sai suka je wajen manzon Allah manzon Allah to kaji ga abin da wani yake yi manzon Allah ya saka kira shi me yasa kake yin kaza ya ce wallahi saboda ina son ta ne yace hubbuka iyaha adkhalaka aljanna san da kake mu kulhu wallahu nan Allah ya shigar da kai aljanna saboda kauna da yake na kulhu wallahu ahad kawai to ashe kaga ba karamar sura bace ina fata an gane kuma jama'a wannan hadisin yana karantar da mu cewa ba sai ka iya qur'ani duka zaka yi kiyamul layli ba a'a da gurgurdan abin da ka iya dama a cikin sutul muzammil Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alquran ka karanta abin da ya sauka na alkur'ani ba sai ka iya qur'ani duka ba kai dai ka karanta daidai kullum abin da muke cewa kowa ya yi kokari ya koyi karatun gangariya garau gairiya garau ya zamto idan za ka yi sallah kana karanta qur'anin tsantsagariyan karatun kake yi ba wai wannan abin da ake walan keluwa da ake yi ba ina fata an gane kul wallahu nan zaka yi qiyamul layl ita in kai ta maimaita ta kai ruku'i kai sujada da gwargwadon irin rakawo'in da za ka yi an gane ko da gwargwadon irin rakawo'in da za ka gudanar wannan kawai shine insha Allah ta'ala kuma nan muka kawo ƙarshen wannan babi na salatul layl Allah ka azurta mu ka rubuta mu daga cikin masu yawan yin qiyamul layl Allah ka rubuta mu daga cikin bayanka masu yawan yin biyayya gare ka da kuma tsaka cika da ibada Allah muna roƙonka ka sanya mana alkhairi a rayuwarmu ka sanya mana alkhairi a cikin dukkan al'amuran Allah muna roƙonka ‘yan uwanmu da suke ƙasar misar da ake kashe su ba tare da haƙi ba Allah muna roƙonka waɗannan masu yin wannan aikin Allah ka dammara su Allah ka ɗaiɗaita su Allah ka maida musu da aniyansu Allah kana gani suna yin ta'addanci a cikin wannan garin ya Allah kai ka san abin da suke ya Allah ba su fi ƙarfinka ba ya Allah ya Allah ka dammara su Allah ka watsa aniyarsu Allah ka maida kaidinsu kaidi a kansu domin wallahi jama'a bala'i mai yawa ne kuma yahudawa su suka sako wannan bala'in da kuke gani a jiya ina duba intanet akwai waɗanda suka je suka ɗauko hoton shi wannan sojan wanda ya karɓi mulkin yanzu aka ɗauko hoton shi da shi da shugaban yahudawa na duk duniya shugaban aƙida ta yahudanci shi ya bashi wannan wannan contract da kake gani abin shirya aka yi musu duk wani wanda ka sani mutumin kirki ne ko malami ne a misra ana biya ana kashewa masallaci masallacin rabi'a masallaci ne wanda ke tarihi amma masallacin sun sun yi kace kace da shi an kona qur'anai an kashe yara an kashe mata an kashe na asibiti kuma a fasa yin hakan ba haka 'yan shi'a suka shiga ƙasar siriya 'yan hezbollah ba yaro ba babba ba ƙarami ba yaro ba mara lafiya a asibiti kowa kashewa suke yi haka 'yan shi'a suka shiga cikin ƙasar siriya amma baka taɓa jin majalisar ɗinkin duniya ko america ko sun yi magana akan cewa ai ba abin da ake ba a kyauta ba ko in human right ba wanda ya taɓa yin magana an kashe su an kashe banza bal hoton wannan kafirin la'natullahi alaihi shi wannan asad din Allah ka gaggauta azaba akan shi Allah ka tarwatsa shi ka tarwatsa dukkanin masu goyon bayan shi shi wannan asad din ɗan shi'a za su sanya hoton shi kato a sanya ku ko ahlus sunna sai kun zo kuma hoton shi sujada kwarai daga siri na ga wannan live a Syria akwai wanda aka aje kamar enlargement da ake mannawa a banki haka irin wannan hoton aka aje a ƙasa aka zo ana ta dukan shi akan siyama wannan hoton sujada akan bai wannan sujadan aka kashe shi ga wasu an tara mata da yara sun zagaye hoton irin katon hoton bana din nan yan shi'a sun sa sai sun wannan hoton sujada wasu sun yi wasu kuma sun iya an yanke musu kai a tashi an kashe su wannan fa shine irin abin da ake son a kafa a duniya abin da ake so shine a kafa addinin shi'anci dan da shi'a da yahudanci addini ɗaya ne jama'a wallahi in ku sani ku sani duk wannan shi'a da ka sani ba yahude ne kaka taɓa yadda dan shi'a a rayuwarka muna faɗin wannan kuma za mu ci gaba da faɗi shi'a yahudanci ne saboda haka ne ma ake son misran ai tun da ake ba taɓa samun shugaban ƙasa na larabawa wanda yake mahaddacin ƙur'ani ba sai mursi ba a taɓa samun mutumin da ke da kiyaye dokokin Allah ba taɓa kama shi wata almudana ba sai mursi din suka sa kafafen yaɗa labarai suna ta zage shi aka zo aka yi wannan juyin mulkin da aka yi aka je aka ɗauko karnukan yahudawa su albarade aka ce su ne nan za a aka naɗa shi a matsayin firayim minista sai dai a canza zaɓe bayan wannan mutum fa zaɓen shi mutanen nan suka yi inda gaske ne demokuraɗiyyar da ba kyale shi ba sai ka gane cewa hatta irin wannan abin da ake yi zai iya kasancewa a tare da kai a ƙasanka a inda kake wallahi wallahi in siyasa mu sai mun dage mun tsaya a tsaye mun yi kokarin zaben wanda ya dace mu kai shi inda ya dace in ba haka ba wallahi tallahi ranmu zai baci ai a watanni bakwai baya ko takwas baya suka wuce mun san irin bala'in da muka dandana ai mun san irin bala'in da muka dandana kuma sanadiyar rasa shugabanci a hannun mu ne to yanzu duk wata ƙasa da ke zagaye da Isra'ila ana sai Allah an ta ne saboda a yanzu a duniya babu ƙasan da za a iya kai ma Yahudawa hari kai tsaye sai ta Misra an kafa gwamnati gwamnatin Shi'anci a Iraki an kafa gwamnatin Shi'anci a Afghanistan yanzu ana son kuma sai an kafa gwamnatin Shi'anci a Syria Lebanon an kafa gwamnatin Shi'anci Iran an kafa gwamnatin Shi'anci cibiyar haɗa nukiliya na amerika a yanzu haka yana yana iran ne in ba ku sani ba yana garin isfahan garin garin da yahudawa suke duk wannan abin da kuke ji a madina jihar duk takuniya ce wallahi takuniya ce ake ana wasa da hankalin musulmi ne kawai a duniya amma duk miliyan sunan ƙarya suke faɗa wallahi a intanet ɗin akwai wanda suke tona asiri duk abubuwan da ke faruwa saboda haka jama'a wallahi sai mun tsaya da addu'a ka rika jin cewa abin da ke faruwa da wancan mutanen kaman kai yake faruwa da kai kamar kai ne aka kashe uwarka aka kashe ubanka aka kashe dukkanin wani dan uwanka innamal muslim mu'minuna ikhwa haka Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa dukkanin mu'mina yan uwan juna ne akwai wannan babban malam Muhammad Hassan da ya fito yana mutane kutuba yana ce musu wannan abun ba mun fito bane domin mu yaki gwamnati kai tsaye a'a mun fito ne muna nuna cewa mu dai a maida mana da shugabanmu wanda muka zaɓa zaɓaɓɓe kada wani ya je ya fasa shagon wani ya kwasa mai kaya kada wani ya kashe wani ya zalunci wani kada wanda ya aikata wani abu yana kan wannan abun aka samu wani fajiri ya auno shi da irin tiyagas nan a take auren ya sume babban malami ne wani duk duniya tana jin labarin shi yana da wallafe wallafe da dama a duk duniya yanzu ya ɗaya daga cikin malamin da ake jin shi a duniya inda wajen yaɗa tauhidi da yaɗa musulunci amma ka duba irin abin da aka yi masa to yanzu gwamnatin shi'a kuma ake son sai an ƙara kafawa a nan ƙasar misra saboda ya zamto ƙasar isra'ila dai an kewaye ta babu wani wanda zai iya kai mata hari duk abin da za ta yi ta duka sun karanta ba babbaka ko kun taɓa jin ahmad nizar ya yaƙi ya yaƙi yahuda a tarihi kun taɓa jin gwamnatin shi'anci sun yaƙi kafirai kun taɓa ji ai babu saddam hussein ahadu sunna ne yana yaƙan yahudawa kuma yana yaƙan shi'anci shi yasa aka yi ƙoƙari a kau da shi ai an zo an yi zama da bush aka ce mai ai ba makaman ya ce ko ba makaman nan sai mun kawar da Saddam Hussein mu shi ne damuwanmu dole sai mun kawar da shi mun kashe shi a wannan ƙasa duk da yana da kurakurai Allah ya gafarta mishi shugabannin ƙasa duk wani abu da ka sani na duniya abin yana nan bala'i ne wanda yake ya gama duniyan gaba ɗaya sai dai mu ta roƙon Allah ta'ala Allah kuma ya ba mu nasara Allah ta'ala waɗanda aka kashe da zalunci muna roƙon Allah karɓi shahadarsu Allah waɗannan kuma waɗanda suke waɗannan gutsurutsu ma da munafikai daga cikin mu waɗanda suke baiwa kafirai goyon baya Allah ka san su ka san irin abin da suke aikatawa Allah ka dammara su Allah ka kaskantar da su Allah ka hana su zaman lafiya Allah ka kuntata musu rayuwarsu Allah ka hana su zaman lafiya Allah ka jarfice su da bala'i da musiba da dukkanin wata irin wata irin barna ko wani bala'i ne same su Allah ka tabbatar da wannan akan su mu kuma Allah ka taimaki musulunci da musulmi kaskantar da kafiri kafirai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik shi da hanishi wannan abin da ya aikata menene sharri ne amma Allah ne sa shi aikata ina fata an gane yanzu misali kana tafiya sai kai tuntube ka fasa kafa ka ji ciwo wannan ciwon da ka ji manzon Allah ya ce man yuridillahu bihi khairan yusib minhu wanda Allah ya kasa shi alkhairi sai ya shafe shi da wani bala'i da wata cuta kai a wurin ka wannan sharri ne haka ne ko to amma kuma dalilin wannan bigewan da kai Allah ya sa an share maka wasu zunubai tun daga ranar da ka ji wannan ciwon duk lokacin da ciwon ne ya maka zafi sai an goge sai an duba fayil ɗinka anan ka kabe maka wasu zunubai yanzu wannan ciwon da ka ji alheri ne ko sharri ne ya zama me duk da kai kana ganin a wurin ka zaka kaman sharri ne ko amma ga zama mene ya zama alkhairi to shine fadin Allah shine fadin manzon Allah wal khairu kulluhu fi yadayk dukkanin alkhairi a hannunka yake wa sharru laysa ilayka amma sharri ba abin gina shi zuwa gare ka Allah ya sa mun gane wal mahdi man hadaita shiryayye shine wanda ka shiryar ana rabbu ana bika wa ilayk lalle ni gare ka nike kuma gare ka nike yin bauta لا منجا ولا ملجا منك الا اليك باب مديره كو باب ورن فكيوا sai dai zuwa wurinka tabarakta wa ta'ali lalle albarkatinka sun yawaita habaka ta tabbata gare ka ya Allah wa ta'alaita kuma ka daukaka astaghfiruka wa atubu ilaik ina neman gafaranka kuma ina tuba zuwa gare ka wa kana yaquluhu fil fard wan nafl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan zikiri a cikin sallan farilla da ta nafila mala yace wannan hadithin rawahu muslim wa abu awana wa abu dawud wa nasa'i wa ibn hibban wa ahmad wa shafi'i wa tabarani faman khassa alhadith bin naqli faqad wahima mala yace dukkanin wanda ya takaici wannan hadithin da naqali to hakika yayi wahami ma'ana yace ta hanya ɗaya yazo kadai wannan kuma hanya kadai za a dauka ya amfani da ita ina fata an gane ثالثا نأكو مثله mutum zai karanta kwatankwacin wannan addu'a da muka karanta yanzu a baya an gane ko duna qaulihi amma banda fadin sa anta rabbi wa ana abduka banda fadin sa na cewa anta rabbi kai ne ubangiji na wa ana abduk ila akhirih har zuwa kashi wa yazidu sai ya kara cewa allahumma anta al-malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika wannan hadithin kuma imamun nasa'i imamun nasa'i ya ruwaito shi da sanadi wanda yake ingantacce rabi'an na hudu mithluhu aidan mutum zai karanta kwatankwacin wancan abin da muka karanta din an gane ko ila qaulihi zuwa fadin sa da yace wa ana minal muslimina lallai ni ina daga cikin musulmi sai wa yazidu sai ya kara cewa allahumma hadini li ahsan akhlaqi وأحسن, الأع... وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت abinda mutum zai kara kenan a cikin wancan addu'ar da muka karanta na biyar malam yace abinda mutum kuma zai ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka na biyar malam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude sallah da fadi da fadin sa cewa subhanaka allahumma wa bihamdika وتعالى جدك آه وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وقال صلى الله عليه وسلم كما من الله صلى الله عليه وسلم يشي إن أحب الكلام إلى الله للي ما في سويون مغنى أورين الله أن يقول العبد شيني باوا يشي سبحانك اللهم سركي يا تبت غريك يا الله نفت أنغاني tunda ma mun ce tsarin tsarin makaranta ne ko yanzu zan karanta sai ku bi subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka